أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة سنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ƙalubalantar duk wani butuli, kafiri ne, munafuki ne, ko ma waye ne da shi, wanda yake nemo wa Allah kinni ko kuma yana nuna Allah bai isa ba. to shi ne Allah yana kalubalantarsu yake gawa annabi Muhammad kul ce musu a ra'aitun shuraka'akum shin waɗannan kinnakenku da kuke kawo su kusa da Allah kuke haɗa su da Allah nan allazina tad'una min dunillahi wanda kuke bauta musu kuke roƙon su facen Allah aruni ma za khalaku ku nuna mun abin da suka halitta doron ƙasar nan ko da silin gashi na mutum in suka halitta ku nuna mun ko da silin gashi in sun halitta balle wani mutum balle wani sama balle kasai a babin da suka halitta ba su za su amfanar da kansu ba balle su amfanar da wani ma za halaku min al'arz am lahum shirkun fi samawati ko kuma suna da wani abokan tarayya ne a sama wanda suke gaya musu labarin sama am atainahum kitaban ko kuma mun sauko musu da littafi ne wanda muka bayyana musu wayannan kinnoni ne na Allah wanda suke tare da Allah su ma sun cancanci bauta kamar inda Allah ya cancanci bauta su ma sun cancanci a roƙe su kamar inda Allah ya cancanta a roƙe shi haka ne suna da wannan littafi kamar inda Allah yake cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo mini fitaccen dalilin ku na haka din alabainati min bal Allah yace babu ko iya bal ma'ana maganganun da suke faɗannan duk zance ne na sauki buri su ba ta da tushe balle makama san babu inis in ya idul zalimuna ba'duhum ba'da kawai kasancewa ne azzalimai suna yi wa ‘yan uwansu azzalimai alkawarori na banza alkawarori na banza suke wa ‘yan uwansu wannan babban azalimi ya yi wa ƙaramin azalimi da wanda ake bautawa da wanda ba a bautawa dukkansu da mai bauta da wanda ake bautawa dukkansu azzalimai ne illa abinda suke gawa junansu shi ne wa'adin da suke ɗaukar duka ɓata ne a ciki illa gurora na'am إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما ku غفورا kalla mana ku hankalta ku ‘yan adam da yake na keɓe ku a cikin halittu da hankali ku yi amfani da hankalin ku mana ku gani inna Allah shi Ubangiji fa in ji Allah ni Ubangijinku Allah yumsiku samawati wal ard ai yana rike sa- da sammai da ƙasai shi yake rike da sammai ɗin nan waye rike sama inda bai rike ba in ya sako waye zai iya rike shi ba wanda ya sai rike haka ƙasa waye rike shi baya tangal-tangal don ba kan wani abu yake zaune ba inda Allah zai kyale shi sai fada la shamsu yalba gilau laha an tudrika al-qamara wa al-layl wa kullun to domin haka an ta zula wala in zalata inda sun sauko sun fado in amsaka huma min ahadin min badi akwai ɗaya da ya isa ya rike sama bayan Allah akwai ɗaya da ya isa ya talfo ƙasa bayan Allah a babu innahu kusani ubangijinku Allah kana ya zamo haliman mai tausaya wa bayansa shi yasa yake jinkirta ku duk abin da kuka yi halim ma'ana mai jinkirta bayi saboda tausayansu zai ba su sarari ko za su tuba shi yasa baya saurin kashewa in kai abu yake saurara maka zai baka daman tuba in baka tuba ba to wannan shine ka shiga uku shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in inna Allah yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharrir Allah yana ba zai bushe ba yana karban tuban bawansa har rai ya zo makoshi in lokacin da mai ya rai ya zama koshi a wannan ko ka tuba ba za ka ba balle ba za a baka da aman tuba ba tun rai yana kasa baka tuba ba yana sama yana sama yana sama ya zo ya hau makogoro baka tuba ba har ya zo ya shiga makoshi ai shikenan in ya kai matsayin ai shikenan ina ma za ka iya tuba aha haka manzo Allah ya ce haka ku sani Allah yana son tuba a wajen bayinsa manzo Allah yana cewa inna Allah la afrahu min ahdikum dhalla من أب من راحلته إن الله لا لا يفرح أو لا لا الله أفرح من أحدكم دل راحلته في أرض فلات ويئس من طلبها ثم استزل في ظل شجرة ثم رآها قائمة أمامه وأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك يتي الله ينا يرداد باوانسا مدن ينا توبا duk abin da ya yi zai yi ta yarda da shi kamar ku ne idan yana tafiya a ƙasa a- a cikin daji tsololon daji sai ga shi abin hawansa da ya sauka ya kama tsarki sai ya ɓace ya gudu ga shi lokacin bazara ne ga abincinsa da shansa duk suna kan abin hawan nan ya nema ya nema ya kasa ya bar wa Allah ya zauna a ƙarƙashin wata ‘yar inuwa haka can sai ji wani abu yana taɓa shi da ya bude idonsa sai ya kama ashe ragaman raƙumin nashi ne da ya haka ya ga raƙuman ce sai don tsananin farin ciki na samun wannan raƙumin sai ya ce kai Allah kai ɗin nan bawana ne ni ubangijinka ne maimakon ya ce Allah kai ubangijina ne ni bawanka mayan jin daɗi ya kwashe shi har ya kuskure ya ce Allah kai bawana ne ni kuma ubangijinka ne manzo Allah ya ce fari hal abd bawa yayi farin ciki ka san farin ciki ba inda bazan kai ka ba to domin haka a tuba gafuran Allah mai gafara ne ga bawansa muddin ya tuba na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا لا لا بابا ولن آية سبب سوكنتها Qurayshawa sai Yahudawa suna gaya musu da Christian wanda suke maka ko kuma suna zuwa maka kasuwanci suna ce musu akwai annabin da zai zo a garin kunnan za a yi fiye shi zai kira mutane zuwa ga tauhidin Allah mu za mu bi shi mu yaƙe ku tare da shi mu ci gadonku mu ci ganimin kayanku mu gaji ƙasarku to shi ne kullum suna yi musu wannan gorin shi ne su ma sai suka yi alkawari suka ce wallahi tallahi mun ina ma wannan annabin ya fito za mu bi shi kafin waɗannan yahudawa ko nasara su bi shi mu mai zama muna da namu annabi wanda za mu ringa alfahari da shi da kuma da annabi ya zo suka yi wa annabi butuli suka kibinsa su laraba to shi ne Allah yake tunatar musu da wannan alkawarin da suka yi yake cewa aka samu billahi sun rantse da Allah jahda aimanihim jahda al-aiman shine yaminul mughallal ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha gairu wannan ana kiran shi jihadul aiman ka rantse da Allah ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa to wannan shi ma rantsuwa ne na na ta'kidi shi ne wanda Allah yake cewa illa ma akattum alaihi aimanakum sai wanda kuka tabbatar kuka rantse tabbatacce akwai rantsuwa na lagu la yu'akhizukum Allah bil lagwi bi aimanikum ba ba rike ku da lagu lagu shine wallahi tallahi Allah wallahi ai zan yi dan Allah haka ne Allah irin amma shi ma ba so dan Allah ya ce wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum kan kuma yarda Allah abun wasa na rantsun kawai in kun gala kuje wallahi dan ya san fa ba zai ba zai ce wallahi ina da niyyar tafi gidanka wallahi wani abu ne ya rike ni ba abin da ya rike shi irin wannan sunan su lagul ayman amma wanda ka tabbatar shine jahdul ayman wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun suka ce idan wannan mai gargadi da yahuda suke gaya mana idan ya zo layakunanna ahda layakunanna ahda a wani karatu lanakunanna ahda min ihdal umami ai za mu zama daga cikin shiryayyu kai za mu fi ma yahudawa da nasara shirya don annabin da zai zo zai zo da shiryan da za mu fi su falamma ja ahun nazir yayin da wannan annabin da suke gori ya zo da ya zo ma za da hun ba abin da zuwansa na ya ƙara musu illa nufura sai da guje masa da ƙare tashi da cewa majinunin ne da cewa kazzabun ashir ne da cewa kahinun ne da cewa sahir na'am استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
abin da ya sa ku ba su bi wannan annabin da ya zo ba istikbaran fil ard girman kai kada ya hana su suka ce ha law unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azimain ai muna zato cikin garin makka ko taif gidan masu kudi ko gidan masu sarauta zai zo kawai sai ya tashi ya zo a cikin yatima abu talib hausa haka suke za annabi don raini marayan abu talib eh wanda bai da komi wanda yake raye akan kudin matarsa shine za a ce wai Allah zai kuma na annabi bai da kudi wal tashabaha qulubum an ne koyi shi haka suke idan Allah ya kuma musu da wani sai su ce a wa ma ittabaka illa araziluna badi ra'ayina da daga ka tafi wa ma kana laka alaina min fadlin ba kada wani fifiko na kudi ko na dangi ko na sarauta akan mu hakuri mu bika irin kamar kudi ko ne annabi ya zaka suke gawa duk annabin da yazo siyasa manzo Allah ma da yazo suka ga masa to shine Allah ya ce ba komai ana su ba sun san Muhammadu yana da gaskiya yana da komai sun san shi da ya kamata a bi amma istikbaran domin girman kai irin ta'arna fil ardi a doron kasa wa makaru sai da kulle-kulle na sharri irin na mutanen da ba su da gaske ba su da kirki to shine Allah ya ce su san cewa wala yahiqu makru sayyi illa bi ahli duk kulle-kullen sharrin da zaka yi to ba zai makomarsa akan ka duk wanda ya ko yanzu duk wanda yana kulla ma sharri kai karkai masa sharri kai ka dogara da Allah ka kiyaye nemi Allah ya kiyaye ka insha Allah karshen al'amarinsa sai ya baci masa in ka ga bai baci masa ba kai ma kana bin sa da bita da kulli in kana masa bita da kulli to ba abin nasarar da zaka ci amma ba kai wa mutum bita da kulli ba ka zauna shi ya yi maka duk makircin da zai ka kyale shi da Allah wahidul kahar zai maganinsa wallahi zai maganinsa to shi ne walayi kuma sai illa bi ahli fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin ga musu abin da yake jiran su shine abin da ya samu mutanen da suka gabata na halakar da su da kashe su da wulakantar da su a nan duniya da kuma gobe kiyama falan tajida li sunnati llahi tabdila ai ba wanda ya isa ya sake abinda Allah zai dorawa kafirai da marasa ji da azzalimai ba wanda ya isa ya sake wannan abinda Allah ya kaddara ba wanda ya isa Allah kuma zai canza musu ba walan tajida li sunnati llahi domin haka babu za ka samu ba wanda ya isa canza ta hawilan ko ya juya shi ya karkata shi ya mayar da shi wani abu daban ba
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا a walam ya siru filazi shin ba su tafi a doron kasan nan ba ai sun tafi ƙuraishawa ai kuna tafi a doron kasa kuna yin rijilatu shita'i wasaif rijilatu shita'i ila yaman wasaif ila sham ai kun je yaman kun ga garin saba na balkisu ai kun gani kun biyo ta ƙauyen ƙaubu tubba ai kun bi kun ga abin da Allah ya musu a rihilanku na sham ai kun shiga ƙasar samud kun shiga ƙasar ad kun shiga madiyana kun shiga a masar kun shiga kun shiga duk kun gani irin abin da Allah ya musu ba kun kun ga alamun gidajensu da gonakinsu da suka bari ya nuna muku waɗannan mutane a shaddu minkum kowa sun fi ku arziki sun fi ku ƙarfi sun fi ku komai don daga cikinsu akwai yan hitunar jibala buyuta akwai a cikinsu wanda iza battashu battashu jabbari wayannan duk suna ciki ai kun gansu balle ku larabawa gidadawa masu kwana a gidan taɓo da kuma a tanti za ku gagari Allah waɗannan ma wani rajifa ya kwashe shi wani saiha ya kwashe shi wani rihin sarsar ta kwashe shi dukka na kashe su wannan shi ne abinda Allah ya kewa a zaliman mutane Allah ya zira fil ardi fa yanzu kaifa kana aqibatu allazina min qablihim wadanda suka riga su da butulci da girman kai me ya ƙarshen al'amarinsu ko yau duk wani mai girman kai ƙarshen al'amarinsa in sha Allah bari ko bai shiga furzin ba ya shiga kabari yayi ba ko wanda ba zai shiga kabari ba to in ya shiga kabari wani ya bi shi ba ya je kwato shi in aka ringa dukansa makami min hadid a lokacin za a ce masa a kufarukum khair police ɗinku da sojojinku da dss ɗinku su ne mafi kyau ko kuma an ƙula'ikum ko kuma yana malakuma shirgar da ku don za a ta dukan kwaltashin kyama diki diki makami ha la'ila illallah sai na mutu Allah kiyaye billahi allazi in mutum ya gane duniyar nan sai ka hau doki don garama za ka gudu kamar ka abinda yake jiran ka yake jiran mutum a cikin kabari la haula wala quwwata wannan wannan ramin bai da kirkin gawa wanda bai kirki ba ba zai mar kirki ba a to sai wanda ya kirki kana akibatu allazina min qablihim wa kanu sun kasance ashaddu ay mafiyarin jaye minhum daga gare su sun fi su sun fi su karfin kuɗi sun fi su ƙarfin mulki sun fi su ƙarfin ginin jiki sun fi su ƙarfin jama'a sun fi su sun fi su a maina suke wa ma kana Allah su sani cewa Allah ubangiji bai kasance ba li yu'jizahu wani abu yafi ƙarfin Allah ƙarya ne ba abin da yafi ƙarfin Allah min shay'in fi samawati anan doro anan sama wala fil ardi ko anan doron kasa innahu shi ubangiji kana ya kasance aliman masani ne mabuwayi a sanin sa qadiran mabuwayi ne a iyawansa na'am ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا walau yi akhizullahun nasa bima kasabu inda duk abin da mutane suke aikatawa na rashin kirki da abin da suke yi a doron ƙasar nan na laifi da Allah zai kama su da wannan laifin daga in sun yi kama su ya hukunta su ma taraka ala zahriha min dabbatin da ba zai bar ko da mai motsi ɗaya a doron ƙasar nan ba walakin sai dai Allah subhanahu wataala yu'akhiruhum zai jinkirtar da su ila ajalin musamma zuwa lokacin da ya kayyade zai kashe su domin ne ko za su hankalta za su tuba zai ba su wannan dama din saboda jin kansa saboda rahamansa da sauransu fa iza ja ajaluhum amma suka ƙi tuba suka ƙi neman gabara a wajen Allah to idan fa ajalin ya zo su sani cewa fa inna Allah Allah ubangiji kana bi ibadihi ai ya kasance ga bayinsa basiran komi yana gani ba abin da zai masa wasan buya game da ayyukan bawa to domin haka mutuba mu koma ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala alhamdulillah mun zo ƙarshen suratul fatiri shine ƙarshen karatunmu na bana tun daga ba fatiya zuwa yanzu yau muna mun fara karatun nan alhamdulillah mun gode wa Allah yau shekara kusan talatin da wani abu ina ji daga 96 a 86 zuwa yanzu shekara nawa na fara karatu a masallacin nan yau shekara 38 yanzu mun zo suratul fatir a cikin shekara 38 mun zo suratul fatir ya ubangiji muna roƙonka abinda muka yi a tsawon lokacin nan kan ya zama mana asara ya zama mana abin tuba in ka ba mu da yalwanka da sonka waɗansu shekaru ka ba ƙaddara mana in muka sauke ƙur'ani alhamdulillah in kuma da rahamanka da tausayinka da kyautanka ka neme mu mun gode mata duk ɗaya ne shekara talatin da takwas alhamdulillah mun gode wa Allah na kanuri yau shekara talatin da tara nake yi na hausa yau shekara talatin da takwas alhamdulillah mun gode wa Allah amin amin to
Allah shi gafarta malam na a mai tambaya ne na cewa yana da wato Allah ya bashi akwai waki a wajensa yana da yawa mhm.
ya ce shin ya halatta ya bani zakan da kai da wannan waken nashi
a garinsu wake ake ce ko hato in a garinsu ana daba wake a matsayin abinci a ci abinda malamai suka ce ku min zalibi kuti ahlil balad ana fidda zakkan fidda kai ne daga mafirin jayen abincin mutanen kasar in shi mafirin jayen abincin kasarsu wake ne ya fidda wake in ba ka bai je sayar da wake ya siyi abin da mutanen da suke siya na an gane ko?
na a Allah shi gafarta malam a mai tambaya yana cewa wato a lokacin boko haram ne sai suka shiga garinsu da suka shiga garinsu su waye da su ɗin ko boko haram ɗin boko haram to haka za ka ce na boko haram suka shiga garin na me lokacin boko haram boko haram yanzu ma lokacin su ne kuna kuna zaton ba boko haram ne Can ba- na boko haram su ba kwa zu- ba kwa zuwa sun mangono da sun galashi a tsaye a to na waya na gudu na na sun shiga garinsu aha to a wani lokaci sai ɗaya daga cikinsu ya aure yarsa a Mm.
dole Mm.
a sadaki naira dubu ashirin Yawwa.
sai ya tafi da ita Mm.
daga baya ita ta gudu sai ta zo ta zo gida da ta zo gida su kuma suka ɗauke ta gudun hijira suka zo garin nan Mm.
bayan sun zo gudun hijira garin nan suka bar mahaifiyarta a can Mhm.
sai shi wancan da ya sake dawowa ya ce ina matarsa da bindiga da ya zo sai aka ce ba matan nasa sai ya ɗauki mamar ita wannan ɗan matan tasa sai ya tafi da ita Ya ce- to da ya tafi da ita sai sake dawowa ya ce ina yariyar su yariyar matarsa Ina matarsa. Mm.
sai suka ce ba ku ba ita to a maimakon sai ku bani abin nan fida sai suka ba shi tinkiya goma a maimakon wannan Mm.
to yanzu da cikin boko haram da suka tuba da an- ana karke su a kan Mm.
sai ya fito ya zai yana cewa yana da matansa ce shi ne malami suna neman fatawa akan wannan abu Ba ya karbi fida'u ba?
na ya sake ta holo kenan ya yi mata holo ba shi da haƙƙin ya nemi yarinya alholo talakul ba'in ne ba mu ba matarsa ba ce kansu ba shi na a Allah shi gafarta malam shi wannan yana sallah ne wato da ya gama sallah sai wani ɗan'uwansa ya nuna masa akan cewa bai wanke duk duniyarsa ba shi ne ke tabbayar malam ya matsayin abin da nasa yake sai me wato ya ya gama sallah sai bai wanke wani guri ba daga can kafansa sai ya je ya goga wajen da ruwa Han- da hannunsa mai ruwa na ya sake sallan akwai lokaci
na a Allah shi gafarta malam a shi wannan ya fito akan cewa shi ma boko haram a- to sun sa a lokacin boko haram su ma a aka kashe mahaifinsa da aka kashe sallan ya mahaifinsa kansa amin sai waɗansu suka shiga gidansu suka ɗauki takardun mahaifinsu gabaki ɗaya na filaye da yau da yawa da suka yi magana sai suka ce za mu ce kuma boko haram ne. a ta yanzu filayen mahaifinsu yana tare da yana tare da waɗannan mutane waɗansu su suna gwamnati waɗansu su kuma irin masu eh, masu uniform su wanda suka ɗauki takardu takardun ya kai su kotu
na'am su kai su kotu na'am kotu ya karbo musu haƙƙinsu na'am sai wanda baya neman fatawa na'am shi kenan sai masu neman addu'a eh to yau kam na ga wani dan tukunne ya kawo eh abu da sun turo kuɗi insha Allah tab amin
akwai masu neman aure da kuma aiki masu me suka jarrabawa kawo
sai akwai masu ta jam da A- amma wannan- amma ko wanda jiya ya dau bashin addu'a shi din ya kawo ya biya ban gani ba ba a'a wai wannan na yau ne Ai, a'a wannan na yau ne aha mai shi ya san wannan na yau ne a na da to shi ke to alhamdulillah za mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya kawo mana ya kawo mu yau 28 ga azumi na shahar Ramadan na shekaru 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sha takwas ko a yau ɗin sha tara ga watan grigori na watan hudu na shekaran grigori na shekara 2023 to mun gode wa Allah subhanahu wata'ala kafin mu fara addu'a akwai takaitaccen jawabi shine duk abin da muke yi ya zama mun yi shi saboda Allah duk abin da za mu awai- aiwatar mu ringa fuskantar Allah da shi mu ji tso- tsoron Allah mu tabbatar cewa Allah yana ganinmu yana jinmu yana tsane da abin da muka ɓoye kafin ma ya mu fito da shi to domin haka a takaice ne ina yi wa kaina gargaɗi da ku ‘yan uwana ga baki ɗaya kullum mu sa tsoron Allah a zukatanmu mutuwa baya kwankwasa mana ƙofa mutuwa ba zai turo mana da alat ba mutuwa sai dai mu ganshi kwasamu ya zo to domin haka mu ji tsoron Allah duk wanda ya je ba tsoron Allah zuciyarsa ya ji ya samu Allah to zai sha wahala to domin haka Allah ka ba mu tsoronka Allah muna roƙonka don darajar wannan wata da muke ciki don darajar manzanka sallallahu alaihi wasallama da irin soyayyen da kake wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da irin kauna da kake nuna wa annabi da guwa da kai masa ya Allah muna roƙonka ka karbi duk abin da muka yi na yanzu da na jiya da na gobe da na jibi da na jitta ba ina nufin gobe-gobe sha tara ko gobe a'a ina nufin zuwa gaba ne duk abin da muka iya zama mun wafaka wanda ya wuce ma Allah ya wafaka mu to abu na biyu kafin mu rufe taro dole a matsayina na cewa ni ne maga takarda babba na kasan Kur'ani a nan Borno. Ni ne Secretary General na Borno State Council for Kur'ani Education wanda muke shirya musabaka yau shekara 38 mun sa kafa ga shekara 39. To, abinda ya sa na kawo wannan dole ne akwai waɗanda suka kyautata mana a wannan tafiya, suka kyautata a wannan kansu. manzala sallallahu alaihi wasallama yace mana hadisin muslim man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda baya godewa mutane akan abin da suka aikata na alheri to baya godewa Allah ba akan abin da ya bashi na alheri haka hadisin dailami manzala yana cewa man uliya minkum ma'rufan falyukafi fa in lam yastati' falli kafe biddu'a duk wanda aka yi masa alheri in ji maza Allah kai maka sakawa wanda ya yi maka ɗin nan da alheri irin wanda ya yi maka ɗan ba za ka iya yi masa irin wanda ya yi maka ba to kai masa addu'a wani a wani ruwaya na abdurazak hatta ya alam annahu kaddu da autala har ta sanar da shi cewa kawo yi masa addu'a a kabin da aka yi to a wannan gurbin akwai mutane a wannan tafiya sun kyautata sun yi wa kansu dinnan abubuwa fiye da na saura akwai diyewa ba za mu iya kiran duka ba amma wanda suke fitattu wanda suke abinsu fitattu to gaskiya za mu faɗa za mu gode musu kuma zan za yi musu addu'a saboda wannan sai da na karbi izinin haka a wajen ciyaman ɗina shi ne shek ibrahim sali al-husaini shi ne ciyaman ɗin wannan kansil ɗin to shi ya kafa ta kuma to domin haka ya ce dalle wannan ya kamata ya kamata ai kun yi jinkiri ma ya kamata a yi musu addu'a mutanen da suka yi da na ga musu to a cikin mutanen nan akwai uban tafiya shehun barno Allah ya jara ya ƙara masa kwanaki Allah ya ba shi lafiya ya albarkaci sarautarsa ya albarkaci ‘ya'yansa da zuriyarsa da gidansa gabaki ɗaya kamar inda ran da sakarin jiya na ga muku wannan shehu shi ne yau kamar shekara goma sha shida da suka wuce da ya yi sarauta ya fara binmu bai raina mu ba bai ci almajirai ba ya ce me aikinmu ai gidanmu gidan ƙur'ani ne idan mu ba mu girmama ƙur'ani ba waye zai girmama da kamar da na gamu wallahi bulama bulama dai shine karamin nadi ko a hanyar nadin gargajiya to ba wanda yake bin mu ko bulama bai san me muke yi ba ko bulamomi ba san me muke yi ba to amma shi da yazo alhamdulillah tun da ya fara zuwa Sokoto daga ba har Lagos har ko ina har Zamfara bana ba inda bai tafi ba ba da tun da yanzu shekaran da muka je bai tafi ba ko ya je budewa ko ya je rufewa to Allah ya sa wannan yana samu kuzari mu da muke kansul ma'aikatan fiye da da da ya nuna mana irin wannan tafiya ne muka ciyo number one one so da yawa saboda mun samu kuzari daɗin ba mu da kuzari to Allah saka masa da alheri a na biyu a wannan tafiya za mu faɗi saboda Allah shi ne kashim shatima tsohon gwamna bayan firazide mai jiran gado wannan bawan Allah akwai wanda suka gabace shi akwai wanda na ɗauki shek ibrahim sale kasan da mutum kamar shek ibrahim sale na roƙe shi muka je wajen gwamna muka roƙe ba mu boss don a ɗauki almajiranmu muna zuwa musabaka amma da Allah bai bashi wannan alherin ba mun bashi fa'il ɗin hannu da hannu bai yi ba har ya sauka to Allah ya kawo kashin shetima da barin baku ɗan takaitaccen wahala da muke ci da takaici da muke ciki kamar gwamno muka tafi musabaka wallahi ko mu hau a caba ko mu hau tafi duk kasashe na najeriya nan ido kun san dai ido ba gari musulmi ne ba ko to ido suna da musabakansu kansu suna da motoci bayansa kun san ba kasar musulmi ba ne suna da motoci amma gwamno arewa wannan dama ba magana wallo ba mu da mota ko na wasa shi ne da kashim ya zo na yi masa wannan koke shi kam ni almajirin na majisan ce na ba wai sai shek ibrahim sale ba ni almajirin almajirin shek ibrahim sale din na yi masa magana take ya ba mu mota ana ya 2000 na wani ba wani a 2012 ya ba mu a 2012 ya sake ba mu a 2019 ya kara mana to gaskiya Allah ya saka masa kuma bayan ya sauka akwai abin da ya yi shi ma dole a gode masa akwai yaronmu idris wanda ya ji saudiya shine a ƙarshe ya zo na ɗaya ɗin nan shi yana london shi kashim ɗin yana london a social media ya ga yaron sai ya siya gida biyu ya baiwa umar balori wannan ciyaman na mai tarkon ɗan na yanzu ya ba shi ya kawo ya ce gida ɗaya da yaron gida ɗaya kuma a ba baban yaron to kun ga wannan ba abu ne na godiya to Allah ya saka masa dace Allah ya kama hannayensa a sabon aiki da zai shiga ya ci gaba da yi wa musulunci aiki ya san cewa an zaɓe shi saboda musulunci ne in ba da musuluncin ba da ba za a zaɓe su ba ya san da wannan ba apc ne muke so ba musuluncin ne muke so aka zaɓe shi ba mu so apc ba eh bisa billahi eh saboda musulunci muka zabe shi to domin haka yayi wa musulunci aiki hakan nan gwamna na yanzu professor babagana umar azulum shi ma mun gode masa na ɗaya shi ne gwamnan borno na fayi da ya je wajen musabaka na ƙasa bana ya bi mu ya tafi har zamfara to kaga wannan ba ƙaramin goya mana baya yi ba saboda Allah dama ya ce ƙatilu au idfa'u ko ku je ku yaƙi ko ku ba da goyon baya mun muna yaƙin kaga shi ya je ba mu goyon baya to Allah ya saka masa da alheri kuma ya kyautata tun da shi ya zo ni bana la'akulu illa alhaq wallahi in ba zan yi wa mutum rashin kunya ba amma kuma ba zan yi maka fadanci ba zan faɗi abun kai kai in ba ka yi ba ba ka yi ba shi ne gwamnan da za mu ba shi budget ga abin da muke bukata bai taɓa ragewa ba bai taɓa ragewa ba shekarar za mu tafi lagos muka ba da budget ba mu tsaya mun duba ba damuna za mu tafi a mota sai ya ce a wannan ai ba zai kai ku lagos ba a jirgin sama muka ce a mota ne ya ce kai ku tashi ku makarantar ƙur'ani daga maiduguri har lagos da mota ya ce god forbid muddin ni wallahi da in this world ya gamu ya ce god forbid ai ya ce allah ya sauke ai ni ne na kan mulki ba ku ba tafiya har Legas da mota sai dai jirgin sama ya caji a kawo bajin na jirgin sama muka kawo ya yi approval to kaga abu ne dole mu faɗa masa Allah kuma ya saka masa da alheri Allah ya riƙe mulkinsa Allah ya nuna masa alherin da ya yi wa ƙur'ani da makarantar ƙur'ani in muka sako wajen 'yan kasuwa muna godewa dr abba aji dr abba aji tsohon sanata shi ya ba mu ofisinmu da yanzu muke polo a can damba road wannan ginin da ko yanzu muka sa shi kasuwa kowanne baya so zai siya miliyan talatin ko mutum baya so shi ya ba mu wannan yau shekara 26 mun gode masa allah ya saka masa da alheri Allah biya shi a bayansa muna godewa alhaji muhammadu indimi me yasa saboda wannan ginin da ya yi shekaru waje 20 da wani abu kasan dole ya tsufa muka kai masa ƙara ya zo ya yi masa total overfalling ya jara gabaki ɗaya ban san miliyoyi da ya kashe ba amma duk wanda ya gani ya san an kashe kudi miliyoyi a ciki bugu da ƙari a duk shekara yana ba kansil ɗinmu taimako na miliyon ɗaya akwai shekarun da ya ba mu miliyon biyu almajiranmu na kansil inda mutum ya je ya yi bajinta ya zo kaɗan ɗinsa ya ba shi miliyon biyar akwai shekarun da ya ba su miliyon goma ma to allah ya saka masa da alheri Allah ya albarkaci zuriyarsa kuma shi ɗin kamar almajirai sun ce ƙara godiya ta hanya na gode masa saboda yana yi musu to Allah ka albarkaci dukiyarsa Allah ka ba shi ladansa mutum na uku shi ne muhammadu sani bulature commissioner education director na ilkanimi wannan bawan Allah yau kamar shekara goma da suka wuce ya ɗauki shi ya ɗauki mana nauyi na tadribi ma'ana training yaran da zamu je da su wajen national muna yi musu training wannan training yana kama mu fiye da miliyon ɗaya to amma shi ya ɗaukar shekara kamar goma yake training nan kuma bayan biyan kudin training akwai abin da mu ma ba mu taba yi ba shi yanayi shine almajiran da suka je suka yi karatu kullum kafin su tashi ya sa a dabo musu shinkafa da kaza kasan ba abin da almajiri yake sayar wannan a to ba gaskiya ba to Allah ya saka masa da alheri mutum na ƙarshe a cikin kasuwan da za mu gode masa shine abokina alhaji maina mari alhaji maina ya yi mana a ofisinmu ba bayan gida da ya gina mana ya yi mana katuwar sukawai wallahi yana yi ban sani ba bai gaya mun ba ba mu rabuwa da shi amma wallahi bai gaya mun ba ban sani ba sai na ga mutum ya zo an tona a gaban ofishinmu ƙato rami da ce kai waye da wannan ma'aikatan ban san su ba sai da aka fara kawo blok sai na ga yaran gidan blok ɗinsa ne suka fara kawo na ce a ku ne dama kuka kawo wannan suka ce ai mai gida ne ya ce a zo a yi wallahi ban alalace in za a yi wannan abin zai ci miliyan ɗaya ko fiye da haka ya yi mana bohol har yanzu muna amfani da shi yau fiye da shekara shida Allah ya saka masa da alheri Allah ya ba shi kausara to sai mutanen da suke kansul ɗinmu gaba kiɗaya a kansu shugabanmu malaminmu shayinmu wanda ya kafa wannan kansul maulana shari'a ibrahim saleh al-husaini Allah ya ja kwanansa Allah ya ba shi lafiya ya kafa sunna wanda zai ci moriyarsa har tashin kiyama har abadan abidina shi da ‘ya'yansa ga baki ɗaya Allah ya ba su ladan sauran duk mutanenmu na kansu da ciyaman ɗinmu na management magiratom da sauransu duka suna da yawa ba lokaci ba zai iya kama sunansu ɗaya bisa ɗaya ba duk Allah ya karfafa su sai mutanen media muna gode wa biyar tv allah ya saka musu da alheri tun daga manajansu har mai gadinsu wayannan mutane ba abin da za mu ce a karatuttuka da sha'ani musulunci allah ya saka musu da alheri allah ya karfafe su allah ya ba su jagoranci irin ta musulunci allah ya karfafa general manager adamu ƙanina Allah ya ba shi duk muradunsa na duniya da lahira hakan nan 'yan social media na fitiyanu islam wanda suke ɗaukan wannan abun suna yadawa har har ƙasar waje don jiya wani ya yi mun telefon a makka ya ce gaskiya mutanen da suke jin ka faɗa gaskiya mura ya kama kan muryar ka toshe ma ba wanda ya kama gasheshen kasa ko na jiha ba wanda ya to ka gani kenan ashe abun yana tafiya nisa Allah ya saka musu da alheri da duk yan agaji ga baki daya na fitiyanu ne namu na izba ne na a nahada ne na jama'atu ne to dukansu Allah ya saka musu ta alheri da duk wanda suka zo nan suka manyan mutane da suka bar ayyukansu suka zo domin su taya mu wannan zama kamar su alaji ulu da alaji bawa da sauransu duka Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya saka musu Allah ya albarkaci ƴaƴansu Allah ya albarkaci gidansu ku da kuke zuwa karatu kullum Allah ya ba kowa bukatar sa na alheri Allah ya ba ku duk bukatun ku na alheri da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba ko ya shekan ku manta ko a wannan wata ko wannan wata ya fita a ringa roƙon ma Najeriya alheri ba mu da wata ƙasa sai wannan wannan ƙasar kuma duk da lalatanta Allah shi ya zaɓan mana to duk abinda Allah ya zaɓan mana mun yarda sai mu roƙi Allah ya jara ta ya kyautata mana Allah muna roƙonka a ƙarshen wannan zama ka karbi addu'armu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa ƴaƴanmu Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu Allah ka gafarta wa matatakenmu Allah ka gafarta wa duk musulmi maza da matansu muminai maza da matansu manyansu da ƙananansu tsofaffinsu da samarinsu budurinsu da kuma tsofaffin matansu baki ɗaya ya Allah mu bayinka ne ba ka san abin da muke bukata kuma bai fi ƙarfin ka biya mana shi ba to domin haka mun roƙe ka ka shi kanmu kafin mu tashi a nan kar mu sauke tafinmu na ƙaskanci sai ka karbi addu'anmu sai ka karbi duk ibadunmu ka warkar da mara lafiyanmu ka biya bukatan mai neman bukatanmu ka sauke mai bashi a ka ya rabar alamin Allah samarinmu ka ba su sana'a ka kama hannayensu masu aure suna masu neman aure Allah ka ba su sana'a sannan ka ba su mata na ƙora'i ‘yan matanmu budurinmu da zawarawanmu Allah ka ba su mazaje masu kiyaye mutuncinsu masu kiyaye su masu kiyaye addininsu don darajar ƙur'ani don darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fatiha da ayatul kursi
Amin. Amin.
alkyau Amin. Amin. Amin.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية في الدين والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد Amin. Amin.
آمين آمين